وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالظفر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آه can baya inda ya ce zakar sifatul mumini ko Allah ya ambaci sifofin muminai fasafahun biya sanin sifat Allah ya sifanta muminai da mafi kyan sifa attaqwa wal imani bil ghaibi wa iqamis salah tsoron Allah da imani na gaibu sannan da tsaye da sallah wa infaq mimma razaqahumullah da ciyarwa cikin abin da Allah ya azurta shi da shi wassalat sallah zakaraha Allahu Allah ya ambace ta cikin Alƙur'ani fi ida ta aya a cikin ayoyi da yawa. Wani wuri ka ji Allah ce a ƙimin sala fi ra'asul baqara kenan. Farkon suratul baqara. Ko wai qimuna salata. Eh suna masu tsaye da sallah laysa mujarrad salat. Innama taqwim at-tafkim wato daidaitawan karkata. Tusallimu hamin jamil iwijad wanda za ta miƙa mutum daga dukkan karkacewa. Shagini sallah din. amara Allah bi iqamati salat qala aqimu salat ku tsaye da sallah wa amara bi adaiha fil jama'a warka umar raki'in ku tsaye da sallah cikin jami'i wa amara bi adaiha fil waqti yayi umarni da ba da sallah a lokaci inna salata kana alal mu'min kitabun mawquta sallah ta zama wato wajibi abun sa ma lokaci ga muni wa amara bil khushu'i fiha Allah ya umarni da aji tsoron Allah ai khushu'i cikin sallah allazina hum fi salatihim khashi'una sune masu shuyi a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu shi manzo Allah da masu bin shi ja'alna Allah iyyakum mimman tabi'ahu Allah sanya mu da mu da ku cikin mabiyansa imtasalu hadha al-awamir kullan sun misalci wannan umarni duka aqamu salata wa adduha fil jama'a sun tsaye da sallah sun ba da sallah cikin jam'i wa fil waqti sun ba da ita a lokaci fakashe ufiya sun yi hushuyi a ciki zakarahumullah Allah ya ambace su wa zakara masirahum ya ambace makomarsu yace ulaika humul warisuna sune masu gado allazina yarsuna alfirdausa sune wanda za su gaji aljanna alfirdaus wa abu jahil shi ka abu jahil wa shi bawu da makamantansa rafalu hadhihi al-awamir kullaha sun karkada wannan umarni duka sun bar shi ma qabilu min hashi'an ba su karbi komai ba cikin umarnin Allah zakarahumullah sai Allah an bace shi ya ce fala saddaqa wala sallah kaga Abu Jahil kenan bai gasganta ba bai yi sallah ba walakin kazzaba wa tawalla ya karyata Allah ya kuma juya ya bada baya wa zakara masirahu ya ambaci makoban su yace ma salaka kun fi saqar me yasa kuka shiga wuta qalu suka ce lam nakum minal musallina ba mu zama cikin masu sallah ba ƙala Allah ya ƙara faɗi kuma ya ce fa khalafa min ba'dihim halfun ala usalata wa tabu shawat fa sawfa yulqawna gayya eh wasu mai sun mai bayan waɗancan shine fa khalafa min ba'dihim halfun wasu mai sun mai waɗancan ala usalata wanda suka tozarta sallah wa tabu shawat suka bi sha'awa to waɗannan kan fa sawfa yulqawna gayya da san za a jefa su cikin wutar gayyu eh gayyu wuta ce wa kullama zakara as-salat duk lokacin da ya ambaci sallah qara'a an gane qarana habi zakat sai ya gwama ta da zakka lianna salata akbar ibadatin albadan to ita sallah ita ce mafi girman ibada na jiki wal infaq akbar ibadatul mal ciyarwa ita ce mafi girman ibada na na me na dukiya wala yatimu dinul insan addinin mutum baya cika illa idza ta'abbada bi badanihi wa mali sai yayi ibada da jikinsa da kuma dukiyarsa wa zakara al kuffara ya ambaci qur'an ya ambaci kafirai wa zakara al munafiki ya ambaci munafikai wa da'a nasu ila tauhidihi to anan wurin sai kira mutane su zo wajen kadaita Allah allazi huwa akbaru shay shine mafi girman kowane abu yace ya ayyuhan nasu ya ko mutanen duniya ahala makata kenan wa man haula da wanda suke daura da ita min jami'il alam ubudu wahidu rabbakum ku kaɗaita bautar Ubangijinku, allazi kalagakum wanda ya fare ku, ya halice ku, an sha'akun ya ƙirƙire ku, walam takunu shayan alhali ba ku zama komai ba. Allah shi halice ɗan Adam, ɗan Adam ba komai ba ne wajen Allah, domin shi ya yi shi. To da ahun ila tauhidi ya kira su zuwa su zo su kaɗaita bautar Allah, wa ibadatullahi tabaraka wa ta'ala da bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya ce me, wallazina min qablikum da waɗanda ke gabaninku wa halakal ladina min qablikum shi halici waɗancan da ke gabaninku la'allakum tattaquna ai maku haka ne don me don ku ji tsoron Allah bi ibadati ai ku ji tsoron iqabahu azabar qala al mufassir mai tafsiri yace wala alla fil asal li taraj na kauna ne amma fi kalamihi ta'ala azancen Allah littaqi na tarbatarwa ne la'allakum tattaquna lalabi haƙƙin Allah littaki ga kawai eh haƙƙin Allah kawai na tabbatarwa ne walakin al-abdu huna sai shi ba anan amarahu Allah ta'ala an yi kima ibadatullah ya tsaye da bautar Allah wai wahida rabbahu ya kade ta wato ubangiji wa ma zalika la ya madu kar ya amince bal yarju wa yakhaf yayi kauna ya ji tsoro qala Allah huna la ta taji littawin ai la'alla nan ba ta bukatuwa ga wani fassara kawai la'alla al'abda ya rubu ayyuka ne min lamutaqin ko cewa bawan yana kauna ya zama cikin me masu tsoron Allah allazi ja'ala
bismillahir rahmanir rahim الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah subhanahu ta'ala yana ci da gaba da bayyanar da matsayinsa da sifarsa yadda za mu gane shi. Ya ce Allah nan da ya ce ku kaɗaita bautar shi fa, shi ne allazi ja'ala da kuma al'arla firasha, wanda ya sanya muku ƙasa shimfiɗe kuna takawa. Allah shi ya mana wannan ƙasan kawai mun ganta ne muna takawa. sai shimfiɗa ta bayyana tauhidahu ya bayyana tauhidinsa Allahu mallami arihu wanda bai san shi ba wanda zai ja'ala da kuma Allah tarasha shi ne wanda ya shimfiɗa mu ƙasa kusan ya ta shimfiɗa ga ta nan bisadan yabtari shi la gayatin bisalaba ƙasa ba ta da matuƙa wajen tsauri walla yuna sannan ba ta da matuƙa wajen taushi alamin kina da istiqrar aliya idan da tana da matuƙa wajen taushi da ba za mu iya hawanta mu taka ba sai ta ƙasa da mu to sai ya sa kuma ba ta tsauri da yawa ba da ta tsauri da yawa kamar dutse ba za mu iya sara ko mai gini ba to kaga sai Allah ya bata ita ba tsauri ba ita ba taushi ba ja'ala hasul ba ya sa ta mai tsauri wallahi mai taushi hatta mu cin istiqrar alaiha har yadda za mu iya zama samanta ita ƙasa ɗin. In shi ta ƙa'iman kaga dama ka miƙe tsaye bisa ƙasa za ta ɗauke ka. Wani in shi ta ƙa'idan kaga dama ka zauna za ta ɗauke ka. Wani in shi ta bulɗa jan kaga dama ka kwanta za ta ɗauke ka. Wasu ma a bina'a shi ne sarkin da ya halitta maku sama rufi rufi tun daga rufi na ɗaya na biyu har zuwa hawa na bakwai. Sammai guda bakwai ne. kowace ɗaya tsakaninta da ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne to shi mana wannan kin bai ce ya fita ko yana ƙofar gida fa ko kin ba da shi ne so ka gani to shi ne ya halicci ƙasa a haka ya yi ta wato bina'an rufi-rufi wanda zai rafa a hada saƙaf shi ne ya ɗaga wannan rufin an gane ko shi ya ɗaga wannan rufin da muke iya gani faukana wanda ke saman mu bina'an alaina ya zama kamar gini gare mu wa'an zala minas sama'i ma'an shi ne sarkin da ya saukar da mai ruwa daga sama shi ke sauka mana ruwa daga sama akhraja ma al-madar shi ke fitar da ruwan sama min as-sama daga sama min jihatis sama min as-sahaba daga gizagizai was sahabatu fawqa na girgije na sama mu ne shi ma wa kullu ma kana fawqa al-insan duk abin da ke saman dan adam to yumkin ayyuta bara sama ya kamata a lura da shi a ce sama falmadar yanzu da minan sama ruwa daga sama awwalan sun ma yanzu da ila saha sannan ya sauko zuwa ga girgije wa minan sahabi daga girgije kuma ilan allah ya zo ƙasa amal arab sashen laraba ya san malmadar sama suna kiran ruwa da suna sama kawai sai ce sama idan nazalar sama bi arli qaumi kaji wani wani baiti can idan nazalar sama bi arli qaumi wa idan ruwa ya sauka ƙasan mutane eh baiti ne Hassanu ma bin Sabit ya taɓa irin wannan. Ya ce diyarin min banil, min banil menene, min banil hasahafi kafirun. Eh? Ta'annifa an rawayi su wasu sama'u. A gani. Wannan wannan baitin Hassanu bin Sabit ne. Wai diyarin min banil hasahafi kafirun. Wai wasu gidaje ne daga banil hasahafi wanda suke fako. Amma to an fiha rawamis. Wato rawamis iskoki. an gane to afiya sun mai da wurin tsoho wan sama da ruwan sama kaga sama a nan wurin ruwan sama suna kiran abin da suna sama fa aka raja bihi min samarati sai fitar daga nau'i nau'in ɗiyan bishi rizqan lakum da ya zama abinci gare ku in ba ruwa ba abinci eh takuluna wanda kuke ci wa ta'alabuna bihi da wabakun ku ba dabbobin ku ciyawa da shi fala taj'alu lillahi andada jama'a ku daida samu Allah kishiya fa shiraka fil ibadati wajen ibada wa antum ta'lamuna alhali kun san shine Allah la ta'budu ghayra Allah ba ku abotan wani tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamuna annahu al-halik alhali kun san shine mahalici idza alima al-insanu anna Allah huwa al-haliku idan mutum ya gane Allah shine mahalici ya alamu annahu la yastahiqu minhu al-ibadatu illa Allah anan ne zai gane idza alima al-insanu anna Allah huwa al-haliku ya gane Allah mahalicci to nan ne zai san annahu la yastahiqu minhu al-ibadatu illa Allah ba wanda ya cancanta abota mai fi shi Allah asharatu min al-magarurina abu guda goma mutane goma suna cikin waɗanda aka ruda wanda aka ruda man arafa anna Allah haliquhu wa lam ya'budu duk wanda ya san Allah shi halice shi bai bauta ma Allah ba a wannan ya rudu wa man arafa anna Allah raziqahu wanda ya san cewa Allah ke bashi arziki wala bai dama inna bihi bai natsu da Allah ba shi ma ya rudu wa man arafa anna dunya za'ila wanda ya san duniya za ta gushe wa yamilu ilaiha amma yana kar me sa bace amma yana karkata zuwa ga duniya din shi ma ya rudu an gane ko wa yamilu ilaiha ya tamidu alaiha yana dogara da duniya wa man arafa anna warasatahu ada'un lahu wanda ya san cewa maki wato magadansa makiyansa ne amma wa jama'ul lahul mal yana tara musu dukiya wai ta ruku nafsu yana barin kansa shi ma ya rudu wa man arafa anna al mauta atihi wanda ya san mutuwa za ta zo wajensa walam yasta'idda lahu bai mata shiri ba bai tattali ba ya rudu wa man aikana anna al qabra manzilahu wanda ya san kabari masaukinsa ne walam ya amirhu bai raya shi ba ya rudu wa man aikana annan siraɗi mumirruhu wanda ya san cewa wato siraɗi wurin wucewarsa ne walin hafif su ilahu bai sauwaƙe nauyin siraɗi nauyinsa ba ya rudu wa man aikana annan nara mahallul fujjar wanda ya tabbatar da wuta nan ne makoman fajirai walam yahrim minha bai guje ta ba ya rudu wa man arafa annal jannata manzil ahbabillah wanda ya san cewa aljanna nan ne gidan masoyan Allah tabaraka wa ta'ala walam yadlibuha bai neme ta ba ya rudu wa ma ya kana anna iblis aduhu wanda ya san iblis makiyinsa ne walam yuharihu bai yake shi ba ya rudu to kaga waɗannan guda goma duka wato rudadu an rude su Allah kiyaye wala taj'alu lillahi andadan wato kar ku samu Allah kishiyoyi wa antum talim Allah kun san Allah shine mahalicci shirka ashirku ala aqsa shi ne ce shirka hawa hawa hawa da yawa ne akwai shirkul jalil huwa ma alaihi mushrikuna min ibadatul awsat shine abin da kafirai suke ciki na bautan gumaka ka gane ko na bautan gumaka shine shirkul jali eh wa shirkul hafi akwai shirkul hafi wa amalin riya'i wa sum'a yin aiki don a gani ko aji eh aji a ce kai wani ya iya kaza wani ya iya kaza wa shirk akwai shirkul akhfa wa ru'yatu ma shi wallah shine ganin duk abin da ba Allah ba kana ganin wani abu da ba Allah ba cikin aiki to shine shirkul akafa inna allaha wakkala sab'ata min al mala'ika Allah ya wakilta mala'iku guda bakwai ala a amalil abdi ga ayyukan bawa idza amila amalan yarfa'u al mala'ika ila sama ad-dunya idan bawa yayi aiki sai mala'iku su dauki wannan aikin zuwa sama ta duniya bar yanzuruhu malakut sama sai mala'ikan sama ta daya ta duniya sai ya fara binciken aikin daga nan sai ce rudu hazal amal ala wajen shabi ya ce ku jefa wannan aiki ga huskan wanda ya yi shi fa inna huwa hasidun abu mutabu yana da hasada shi ko duk aikin ya zo da hasada ba za a wuce ni ba ji mala'ikan da ke sama ta daya sai ce a jeho a dawo mai da aikin shi kasa a jeho mai aw mugutabun ko kuma yana giba yana zagin mutane wa fi sama'i saniya a sama ta biyu kuma in an kentara wannan na farkon shi kuma can mala'ikan da ke yana lura da mai girman kai ne in ya ga kayan ka akwai girman kai sai ya ce a jiho mai da kayan yana da girman kai au mujibu ko kuma yana da ujubu au hasidan au mira'an ko riya au dalibi sau'atun ko mai neman a ji shi fa'ida ta da wajen samawa ta kullum idan aka yi aiki wato idan aka yi sa'a har wannan aiki ya wuce sammai duka ya je ta sama Allah fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ce innal insana akafa ankum ma bi wa ana la yakfa alayya shay'un wannan wannan mutum ya boye muku abin da yake ciki ni kuma babu abin da zai boye gare ni ba abin da ke boyuwa gare ni amma shi ya boye muku wani abu a aikinsa hadal amal lam yaqsid bihi wajhi wannan aikin ba dan niye ba ruddu hadal kuma da mai aiki shi ala wajen sahibi fa innahu qasada bihi gairi ya nufi wani na da aiki fala hadha ruwiya an rasul da haka ne aka aka ruwaito daga manzo Allah yace annasu halaka duk mutane halakakku ne illa almu'minu sai mu'minai wal mu'minuna halaka su mu'minai halakakku ne illa alalimin sai masu aiki an gane ko da ilimi wal alimun su ma masu aiki da ilimin halaka amma illa al'amilina al'alamina sai malamai wal alimuna su ma malaman duk alakaku ne illa al'amilina sai masu aiki da ilimi wal amiluna masu aiki da ilimin halaka kuma duk halakaku ne ji annabi illa al-mukhlisina sai masu yi don Allah wal mukhlisuna fi hadarin azimi su ma masu ikhlasin suna suna bisa danja eh bisa hadari suke su ma an karba ko ba karba ba uhu to kaji kenan saboda haka sai ai taka tsantsan وإن كنتم في ريب
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله wada'u shahada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum fi raibin in kun zama cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina ga abin da muka saukar ma bawan mu shine ne Muhammadu da a ila wahdaniyatullah yayi kira zuwa ga kadaituwa wato tauhidi kadaita Allah tabaraka wataala wa ibadatihi da bautarsa an gane wahada wuce kadai sun bayyana sannan sai mana bayani ata bil hujja sai zo da hujja ala tasdiqi ala tasdiqi a bisa gaskantawa eh gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kuntum fi raibin zai tafi ne zaka tafi to to an gode to sai ka dawo sai ka dawo mun gode mun gode na'am ya ce in kuna kokonto cikin abin da muka saukar ma bawa mu shine ne Muhammadu to fatu bi suratin min misli ku zo da wata sura min misli irin nashi eh ku zo da wata sura irin na alqur'ani tahadda bil qur'an Allah ya tahaddi wato da alqur'ani ne anan yace a tawbi suratin misli alqur'an ku zo da sura irin qur'ani din fil balagati wa husnul nazm wal ihbar anil ghaib a wajen balaga da kyakkyawan tsari da ba da labarin gaibu kasa ita alkur'ani imam rubuce ce damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin min an-nabiyina iz ja'al wa lam tudami muhakkamatun fa ma tugina min shuh min shubahin lidhi shiqaqin wa ma tugina min hakami ma huri bar qadri illa adabil harabin a adal aadi ilayha mulkiyas salami eh wato biyar na adil ma'adi wa an adil wa an irami ayin qur'ani ta zo tana ba da labarin abin da aka yi shekara dubbai yanzu ƙur'ani na ba ku labari da kun buɗe za ku ji labarin abin da aka yi shekara dubu dubbai labarin adawa da samudawa da sauransu to ƙur'ani haka yi to shine aka ce masu to kuma ai laraba ne irin annabi muhammadu in dai kuna kokonto cewa wai manzo Allah ya kirkira to kuma ku kirkira mu gani har ma yace ku zo da sura ɗaya wa kasar suratin suratul kausari takaitacciyar sura ita ce suratul kausar salasa aya inna dina kal kausar fa salli rabbika wanhar inna shani kawla abtar kaga aya uku ku zo da irin shi mu gani kun ya wa da ushu alakum ku kira allolan naku ai alihatakum allati ta'buduna wanda kuke bauta ma isainu bihim ku nemi taimako da su in dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi anna muhammadan qalahu cewa muhammadu shi ya kirkira ya faɗa min indi nafsi da kansa faf'alu zalika kuma ku haka ne mana fa innakum urbun fusaha misl domin kuma laraba ne masu fasaha irin shi ta da awalan bil qur'an farko amma sadanci da qur'ani sai aka Allah ya ce musu mai walla in istama'at al insu wal jin ala ayatu bi misli hadha al qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ya musu ya rasulullah da mutane da aljanu za su haɗu su zo da irin wannan alkur'ani wallahi ba za su iya ba la ya tura misiri walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wa ko da sashe za su rika taimakon sashi wata haddahu bi ashir suwari tana kare musu ta'addanci da da wato sura guda goma fatu bi ashir suwari mislihi mubtariyat ku zo da surori goma irin qur'ani wanda kuka kirkira wata haddahum a kare musu ta'addanci bi suratin wahida da sura daya kamar ina ina kan kausar din amma ina fa ajazu an zali so gajiya al'uruf larabawa ma a balagatin tare da balaga so fasaha da fasahar su lam ta'arru al-mubara ban saba neman bijireriya da manzon Allah ba fil itiyani bi musulmin qur'ani da zuwa da irin alqur'ani ma tasadda da haza illa musulmatul kaza ba wanda ya taɓa bijira a kan irin wannan sai mu sai mutum kanta a hira shi ma daga ƙarshe kama sa wallah Allah ya kare shi a ta a tabi alfadin har ya zo da wata lafazai kanil ka annal mutakallima ya laisa bi arab kai ka ce ma mai maganin ba balarabe bane dan ya ya haki suratul kautsari yana kwaikwayon suratul kautsari sai rika cewa inna adaina kal jawahir fasal lana duka wajahir eh ka ji fa wai mu ne muka baka jawharora kai sallah ga ubangijin ka ka bayyanar ai ai munasabatun baina jawahir wal salah ce ce wani munasaba ne tsakanin jawharora da sallah al jawahir shay'un eh min zinatud dunya shi jawhari wani abu ne na kyale-kyale na adon duniya haza ba'idun min inna da na karkausa wannan ya nisanta wannan ibara ta yi nisa fasali li rabbika wal har ko wa kasar al'am eh waktara ameriki yuna wahidan ya labar arabiya wani ba ameriki ya ɗauki hayan wani mutum da ya san larabci wa an ya sana'a misala fata ta kitab ya zo ya kirkiro mai irin fata ba ameriki ne ya sorci ya ɗauki hayan sojan haya cikin laraba yana jin larabci wai ya zo ya kirkiro ya yi irin fata fa ta kallama shi ma sai dai lafazi da alfadi da wasu lafazai kullu man sami'aha duk wanda ya ji wannan lafazin la yazannu anna al-mutakallima bi hadha arabiy mutum baya da san cewa wanda yayi wannan magana ba larabi ne domin abin da yake cewa yana cewa bismi rabbil akawani kaji ba wai bismi rabbil akawani shine badala min alhamdulillahi rabbil alamin bismi rabbil akawani shine arrahmanir rahim lakal ibadatu wa bikal musta'anu wai ibada naka ne da kai muke neman taimako kaga taraka Allahu allazi huwa la yustagana an ya bar Allah wanda ba a wadatuwa daga barin sa fi zikrillahi tabaraka wa ta'ala qala bismi rabbil akawan sai ce bismi rabbil akawan وترك العالمين وقال الأكوان سيتي أكوان الأكوان جمع كوني وليس في اللغة العربية القديمة الفصحى جمع الأكوان كما كاكا cikin larabci luga na larabci da dadda ma mai fasaha ma eh ba jami'in akawan inda ma hiya kalimatu mudisatu kalma ce farara wannan qala yace laka ibadatu badalan mu'min iyyaka na abudu wa huwa yaqulu innahu ya tasiru iyyaka na abudu وإياك نستعين أربع كلمات ولك العبادة وبك المستعان أغني مستعان جعله مصدرا يا مريشي مصدري تعلمون أن هذا موصول الكلام إذا يكون فنغان وانا لابد غان شافا ننشنش بعيد من الفياني سنشفاتيا وانا to Allah da ya ce fa illam tab'alu wa lan tab'alu idan ba ku yi ba dama ba za ku iya ba fa idan tab'alu ma zukira la ajazikum idan ba ku yi abin da aka ambata ba saboda gajiyawa ku ولم تفعلوا لا ما ذاك يا ولم تفعلوا ابدا ودان haka fattaqu bil imani billahi annara ku ji tsoron wuta da imani da Allah allati wa quduhan nasu wanda makamashin wutan nan sune kafirai sune makamashin wutan lahira wal hijara da duwatsu sune mene guma kan nasu uiddat huyat an tattali wannan wuta lil kafir da kafirai yu'azzabuna biha za a musu azaba da ita jumla وبشر الذين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى yace wa bashiri allazina amanu ya rasulullah kai bishara ga waɗanda suka yi imani ma'ana sadaqu billah suka gaskanta Allah eh da kun abin zuwa waje yawa suka gaskanta Allah wa amilu salih suka yi aiki na kirki min al-furudi wan nawafil suka bada farallai da nafil fili to kai masu bishara ya rasulullah anna lahum jannatin bi anna lahum jannat suna da wata irin aljanna hada'ika gonaki ne za ta asjar ma abuta itace wa masakin da gidaje tajri min tahti al-anharu wanda koramu suke gudana karkashin garuna ta ta asjariha wa qusuriha karkashin itacen da, da garunanta akwai koraman giya akwai na, nono akwai na ruwa duk karkashin garuna aljanna duk wanda kake so kamar famfo haka za ka gani kuma shi ba sai ka murda ba sai dai ka ji shi a bakin ka yana zuba so jiya wanda ya sha ta duniya ba zai sha ta aljanna ba to kaga ta duniya kuma tana sa mayi in mutum ya sha giyan duniya ko uban sai da ya zagi sai ma ya bugi ubansa ba ma zagi ba to amma ta lahira la fiha gaulun wa lahum anhayun zafuna ba ta sa mayi eh wato tana da kamshi da dadi amma duniya ga maye ga wari mashayin giya ko gittare sai ka ji wari Allah ya kiyaye mu jarabta ne kawai Na'am, yace almiya fiya, almiya tata da faku fil janna. Ruwa yana tunkuɗa juna aljanna. Bila hudud ba wani iyakoki, wala alatu ba wani aloli irin ba five five din da ake sa. A bal tajri ma sukan tana gudana tare da mazaunan ne kawai har su ta ju duk inda kake kawai akwai akwai famfan ruwanka akwai famfan donanka akwai akwai na na giya in ka haka kawai kaji kana son shafe da kaji kawai yana shiga ciki Eh, ba wai sai ka tsaya kana murɗe murɗe ba, ko an ɗauke famfo ba a ɗaukewa can, ba a ɗaukewa. Ka gani, kulla ba da zuƙo min ha, duk lokacin da aka ciyar da su, uɗimu min tilkar janna, aka ciyar da su daga wannan aljanna, min samaratin, daga ɗiyan bishin aljanna riskan, aka ciyar da su wani irin abinci, kalu sai ce ha zallabi rizquna min qab. Wannan irin abincinmu na duniya ne, ya yi kama da sakwarar duniya, ya yi kama da shinkafa da muke ci da wake. a yayi kama da kaza kaza eh far kaman farfesun kaji irin wanda ake ci sai su sai su ga masa kama da da irin abincin duniya amma kuma can ba dafa shi ake da wuta ba a wani wuta kuma abinci na sufficient daga Allah kawai ba wani waye zai dafa shi haka haka abincin ya zo eh wa utubihi za a zo masa da shi bin rizq mutashabihan ya kama da juna sannan walahum fiha azwajun mudahhara suna da mataye tsarkaka wanda ba sa komai ba jini ba majina ba ko yawo babu min hurul in warada hadisi ya zo aka ce anna aqallar rijalil janna wanda wato nisa'an wai namijin da yafi da yake talaka wanda bai da mata da yawa a aljanna inda hu samaniyatu alaf sayyibu yana da zawarawa guda dubu takwas wa arabatu alafi bikirin yan mata budurwa guda guda dubu hudu wani atuhur sannan akwai yan matan aljanna guda ɗari talaka ba kenan talaka baji talaka zawarawa guda dubu takwas yan mata guda dubu hudu yan mata aljanna guda ɗari kana dariya sami ne kai aiki kai aiki ba a samun haka nan eh ai sallar jam'i sosai ai karatun qur'ani abi suna annabi yawwa to yan mata suna nan suna jiran mudaharatun tsarkaka min alhaili ba sa haila kullu qadarin ba datti ohun fiya kaliduna kuma in aljanna sun shiga za su dawwama ne ba a fita in an shiga aljanna ba a fita ohun fiya kaliduna kenan ohun khaliduna fiya shi yasa cikin mutanen araf wanda ake aje su a tozan araf an ce su ba wuta ba su ba aljanna ba wai mutane ne wanda aka auna aikin su sai ga 50-50 aikin zunubi da aikin lada 50-50 to sai aje su a a wani wuri da ake ce ma araf ba wuta bane ba aljanna ba in aljanna ta zo da iskan rahama sai su ji daɗi in wuta ta bugo da zafi sai su ce subhanallah sai su ji zafi to wani daga ciki sai sai ya ce ma ya ce ma Allah ya ubangiji ni dai a taimake ni a ɗauke ni daga wurin nan ko bakin jet ɗin aljanna can a aje ni kawai ya ishe ni a kai ni bakin jet kawai a aje ni ya ce in aka aje ka nan yayi ya ce yayi ya ka ɗauko shi sai aka aje shi wurin yana nan yana nan yana nan yana nan ya ce ubangiji ya kamata a ɗan shigar da ni ko bakin cikin aljanna ga mutane suna ta hada-hada ina kallo ya hada-hada ake yi a ya kamata ko da a aje ni ko da ban da gida a kai ni kawai ana ta hada-hada sai aka ɗaukai sai aka aje shi daga ciki ya ce in dai na aje ka ciki shi kenan yayi ya ce yayi sai aka aje shi a cikin aljanna amma yana ta kallon mutane wannan ya nan wannan ya nan shi kuma gashi nan dai zaune bai da gidan kansa aka samu tsawon lokaci ya ce ya ubangiji abin fa zai zama min wani iri saboda ba ni da gida ya ce kai kace an aje ka yayi ya ce eh yayi ubangiji amma dai a bani kowane iri ya samu insha Allah ya ce ka yadda in baka irin duniya so bakwai duniya duniya wadda ka fito can in baka irin ta sau bakwai yayi ma sai fashe da dariya ce Allah ana mun ba'a ne ko ya ake yace irin duniya sau bakwai yace eh yace ai wannan kamar ma ana mun ba'a yace ba ba'a ake ma ba ka yarda yace na yarda sai Allah ya ninka irin duniya sau bakwai sai aka bashi to shine yafi kowa talauci aljanna in kana neman talaka a aljanna shine an bashi kamar girman duniya sau bakwai girman duniya sau bakwai ka duba ba amma shine talaka Allah ya ba mu aljanna wa fi ya kali duna ma ki suna fiya abadan la yafnuna wa la yakhruju to sai mu tsaya nan ko Allahumma salli ala